بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ma musulmi barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a da ita ce yammacin sha biyu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha bakwai ga watan biyar shekarar bature dubu biyu da goma sha tara wannan shine tafsiri na ɗari da bakwai a cikin jeren giyar tafsirin alkur'ani da muke gabatarwa daga wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib wanda yake a wannan yankin anguwa da aka sani da anguwan madaci a garin zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya karɓi ibadunmu kuma ya kaddara wato aljanna ya zama komai idan jama'a musulmi ba su manta ba muna tafsirin suratul a'la ko kuma ka ce suratul sabbih a inda ajiya muka jiyo bayanai dangane da falala da daraja da matsayin wannan sura da kuma bayanin da Allah maɗaukakin sarki buɗe wannan sura da shi mun taho ayoyin ƙarshe daga faɗin Allah fad aflaha man tazakka anan ne inda lokaci ya kure mana dan haka kamar kullum kafin mu ci gaba da ainihin wato bayani za mu saurari jeren giyar waɗannan ayoyi daga bisani sai mu tattauna matsaloli game da ayoyin gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu insha Allah على رمى الله يتي بسم الله الرحمن الرحيم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تكفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا للصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى نعم dan jama'a musulmi ba su manta ba a ayoyin da suka gabaci wannan mun ji bayanai dalla-dalla da Allah madaukakin sarki ya mana game da tsarin da ya aje manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma sakon da ya bashi da kuma irin umarnin da Allah ya wa manzon Allah wajen ya tunasar ya karantar da wato waɗannan al'umma to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa qad aflaha man tazakka hakika duk wanda ya ji waɗannan ayoyi kuma ya aiki da abin da aka tunasar da shi to wannan kam ya rabauta Allah ka sanya mu daga cikin bayi waɗanda za su rabauta menene ma'anar qad aflaha man tazakka al-imam ibn kathir yace ai tahara nafsahu min al-akhlaq ar-radila wa taba'a ma anzala Allah 'ala ar-rasul salawatullahi wa salamuhu alayhi ma'ana wannan shine duk wanda ya tsarkake zuciyar shi daga duk wasu miyagun halaye halaye wanda suke tabar da mutum a wajen Allah madaukakin sarki sai ya tsarkake zuciyar shi daga shi abubuwan da suka danganci fasikanci da suka danganci maganganu na ainihin wato karerai gulmace-gulmace wato abubuwa duk da Allah ya haramta shaye-shayen giya da wasu abubuwa da ke sanya maye duk ya tsarkake zuciyar shi ya bar waɗannan abubuwa sai ya riki biyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bisa karantarwa abinda Allah ya saukarwa da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi Allah ya ce to irin wannan ya rabauta kaga wannan yake ƙara tabbatar da ashe lallai duk wanda ya kama tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin hanyar bi to lallai wannan ya rabauta dan wannan yana ƙara tabbatar maka da wato nagartan hanyar da kake akai shi yasa duk hanyar da zaka bi ya kai na kuwa ma damar wannan hanya ta saba wa karantarwar manzon Allah to ka gane cewa wannan hanyar ba hanyar da zai tsira ta da kai bane ka saki wannan hanya ka dawo ka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kuma ba zai tabbata ba sai ka bi tafarkin malaman farko tun daga zamanin su sahabbai din har waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya ce wa zakara asma rabbih fa salla wannan bawa ya ambaci sunan ubangijin shi sannan ya miƙe da sallah ga Allah madaukakin sarki ai aqama as-salata fi awqatiha ma'ana wannan shine wanda yake tsaye da sallah akan lokacinsa lokacin sallar subahi zai yi ba tare da yayi jinkiri ba haka sallar azhar haka la'asar magriba isha duk waɗannan salloli da Allah ya sanya musu lokaci kamar yadda Allah yake faɗi a wasu wurare a cikin alkur'ani cewa aqimis salata inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta wato lokaci ne Allah ya sanya wa kowace sallah to kai wannan sallar a lokacin da Allah ya sanya ma wannan sallar shine kai ibada amma duk wanda yake barin sallah yana wucewa daga lokacin shi babu shakka irin wannan ya tabi Allah ya kiyaye a karkashin wannan jama'a za mu ƙara fito da matsala a cikin tambayan da wasu suka yi akan cewa lallai yana da kyau a ƙara jan hankali musamman ga waɗanda suke sakaci da sallar nan mun yi wasu tattaunawa ne a jiya bayan an rufe karatu shine wasu suka buƙaci cewa lallai waɗannan irin tattaunawa suna da kyau a rika shigar da su cikin darasi da ake yi ko da ko wajen amsa tambayoyi ne gabanin a shiga darasi ko bayan an gama saboda waɗanda za su saurari bayanan ko da a nan gaba su samu fa'ida. Tabbas mun ja hankali game da wasu bayi waɗanda suka yi sakaci da sallah ta hanyar ko dai ba sa kulawa da shi akan lokacin shi ko kuma kwata-kwata sun watsar da sallah. To shi ne aka samu wani bawan Allah sai ya tabbatar da wannan magana da muka yi. Ya ce yana da wanda yake aboki ne gare shi, da shi suka yi magana yake tabbatar mai cewa shi rabon shi da ya sallar jan'i jama'a shekara ɗaya kenan. Ma'ana tun azumin bara bai ƙara yin sallah a jan'i ba sai da aka shigo wannan azumi na bana. Irin wannan bawa jama'a idan da Allah ya kashe shi kafin wannan watan, ni zai gaya wa Allah. Wannan shine abin da Allah ya ɗora wa bawa a matsayin ibada na wajarci, wanda ko babu komai daraja da falala da ni'ima da zaka samu sakamakon tsaye da sallah kanka zai dawo babu abin da zaka ƙara Allah da shi dan kana yin sallah a jami abin kai zaka ƙaru da shi to kaga koda kuwa ba komai in dan wannan ne ma sai ka tsaya ka kyautata shi shi yasa Allah madaukakin sarki a koda yaushe yana alakanta kaunan mutum da samun lada ko samun aljanna ko tsoron shi daga azaba ko wutar jahannama kadai ya isa ya sa shi wa Allah biyayya kaga waɗannan rayuwarsu da suke cike na cikin haɗari jama'a akwai waɗanda za ka ga su matsalan da suke fama da shi shine iyayensu ne ba sa yin sallah wasu ƴaƴansu ne ba sa yin sallah wasu mazajensu ne wasu matansu ne wasu abokansu ne haka wasu cikin dangi da ƴan uwa irin wannan abu jama'a abin takaici ne babu shakka dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa abinda za a fara yi wa bawa hisabi tsakanin shi da ayyukan da Allah ya farlanta mishi a ranar tashin alkiyama shine sallah idan sallah ta yi kyau to ana sa ran sauran ibadu za su kyau don ba za a tsananta bincike a kansu ba amma da zarar sallah ya samu matsala to duk sauran ma za su iya samun matsala ke shine nasiha da malam ainihin wato a Fauzan bin Fauzan a wani ɗan risala da ya rubuta wanda ya sa mishi ladubba da fa'idojin azumi wanda ya kwaɗantar da malamai musamman masu ainihin wato hawa mimbarai suna yin huduba cewa su rinka yi wa al'umma huduba da su a wato cikin watan Ramadan akan mimbarorin su na sallar Juma'a a ciki ya kawo cewa ya kai bawan Allah ka sani da cewa abubuwan da Allah ya kawo na rukunan musulunci to ba daidai bane ka kula da wasu ka tozartar da wasu ba dukkansu ana saka kula da su ne domin matsayinsu na wajen ci ɗaya ne shi yasa suke rukuni daga cikin rukunan sallah da haka ibadojin sallah azumi zakka da makamantansu to ya kai bawa duk sanda ka samu dama za ka aikata su ka yi su yadda Allah madaukakin sarki ya umarni wannan shi zai sa ka samu cikakken lada kuma Allah ya sanya ka daga cikin bayi na kusa da shi Allah ya sa mu dace dan haka kun ji anan Allah ya ƙara tabbatar da cewa lallai waɗanda suke tsayi da sallah suka ainihin wato ambaci Allah suka bada wato zuciyarsu wajen yin abin da Allah ke so da barin abin da Allah ya hana waɗannan su ne kaɗai suka rabauta kaga ya kamata ka kasance daga cikin bayi waɗanda suka rabauta kenan a cikin suratul mu'minin Allah madaukakin sarki ke cewa qad aflaha al mu'minin hakika mu'minai sun rabauta ina fata fahimta su wane ne Allah ya ce alladina hum fi salatihim khashi'un kaga maganar sallah Allah ya fara da shi sannan ya ci gaba da lissafa sauran abubuwa walladina hum lizakati fa'ilun walladina hum li furujihim hafizun har zuwa ƙarshen aya kaga wannan yana ƙara tabbatar da lallai a matsayinka na bawan Allah ibadar sallah ya kamata ka bada muhimmanci kwarai da gaske a kanshi Allah ubangiji ka rufa mana asiri gashi ma da yake cewa suna tsaye da sallah akan lokutan su ibtigha'a ridwanallah suna masu fatan samun yardan Allah wa ta'atan li amrillah sannan suna yin da'a ga umarnin Allah wa imtisalan li shar'illah kuma suna kokarin yin aiki da duk abubuwan da Allah ya shar'anta musu sai ma da yake wa qarqala al-hafiz Abu Bakr al-Bazzaz an samu wani babban malami malam abubakar albazaz ga abin da yake cewa a cikin littafin shi kenan kashful askar yake cewa al'imamu abbas dan ahmad al'arzani ya ba shi ainihin wato hadisi wanda ya karbo ta hanyar malam muhammad dan abdurrahman shi ko ya karbo daga mahaifin shi har ya danganta zuwa ga jabiru dan abdullah allah ya kara mushi yarda sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya karanta wannan aya wata ran fadin Allah madaukakin sarki qad aflaha man tazakka qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma'anan wannan man shahida an la ilaha illa Allah shine duk wanda ya shaida babu wanda ya cancanta bautawa sai Allah wa khalaqal andada ya tseratar da kanshi daga bautan gumakai na ainihin wato a matsayin abun hadawa da Allah kenan wa shahida anni rasulullah kuma ya shaida cewa ni manzon Allah ne wa zakara rabbihi fa salla ya ambaci sunan ubangiji shi ya tsaya da sallah yadda ya dace qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma'anan wannan hiya salawatul khams salloli biyar kenan wal muhafaza alaiha da kuma ba da kulawa akan waɗannan salloli wal ihtimami biha da kuma mutum ya himmatu a lokacin da yake waɗannan ibada ya ba a fahimta ko sai dai wannan riwaya malamai sun bayyana cewa riwaya ne wanda bai tabbata ba domin wannan malam abba dan ahmad al'arzami din can da muka ji to malami ne wanda malaman hadisi sun yi watsi da hadisan shi Allah ya sa mu dace amma a shani ko da fassarar ayan kadai ya ishe ka gane cewa lallai ibadar sallah bai kamata a rika yin sakaci da shi ba Allah ka rufa mana asiri Malam Ibn Kathirin ya ce, wasu malamai kuma sun fassara wannan aya kamar yadda ainihin wato aka samu riwaya daga Amirul Mu'minin Umar dan Abdul Aziz Allah ya kara mishi rahma ya kasance yana karanta wannan ayar wajen tabbatar da wato shari'ancin fitar da zakkar kono shine zakka sadaqatul fitri idan yazo zai yi wa al'umma wa'azi game da fitar da wannan zakka sai ya tsaya karanta musu wannan aya cewa qad aflaha man tazakka hakika duk wanda ya tsarkake ran shi ta wajen bayar da zakkan kono a watan azumin Ramadan to ya ainihin rabauta wa zakara isma rabbihi fa salla sannan ya ambaci sunan Allah ambato mai yawa a safiyar Idi kenan kuma ya je sallar Idi wato sallar karamin sallah ko sallar ainihin wato fitr wanda ake yi idan aka gama azumi yace lallai wannan ya rabauta kuma Allah madaukakin sarki ya sanya shi daga cikin bayi waɗanda suke samun daukaka al-imam abu abul ahwas shi ma ya kasance yana cewa idza ata ahadukum sa'ilun wa huwa yuridu salat falyuqaddim bayna yaday salatihi zakatan idan mutum yazo zai yi sallah akan hanyar shi na tawowa sallar nan sai ya haɗu da wato almajiri yana bara yace to ya gabatar da sadaka a matsayin zakka domin ya gabaci wannan sallar da zai sai ya jawo wannan aya cewa shine fassara kad aflaha man tazakka hakika wanda ya bada sadaka kafin ya sallah ya rahota wannan na daga cikin dalilan da zaka ga wasu musamman iyaye da dattawa sukan fitar da sadaka a ranar juma'a an za su tafi masallacin juma'a ina fata an gane suka ce wannan ayan dalili ne akan haka ashahid kowanne daga cikin wannan yana nuna dai mutum ya yi ƙoƙari wajen kusantan Allah ta hanyar wato biyayya ga umarnin Allah da kuma nisanta abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya hadi. To kamar yadda muka ambata babu shakka malamai sun ɗauki wannan aya sun fassara shi da wato zakkar kono da ake badawa a cikin wannan wata da kuma fita da ake yi safiyar wato ranar da aka ga wata kenan domin zuwa sallar idi karami da kuma zikirori da ake yi a wannan rana shi yasa muka ce insha Allah kafin mu ketara wannan aya saboda munasaba gashi muna cikin watan Ramadan kuma ana tsammanin kowa na son ya samu duk wani falala da ake samu ko shine zamu dan yi mana bita game da zakkan kono yadda ake fitar da shi zuwa ake ba waye cancanta ya fitar yaya ake fitarwa insha Allah kafin mu ci gaba da waɗannan ayoyi gashi muka ɗauko wannan littafi wanda a wani malami mai suna Abu Abdulaziz ko wani abu makamancin haka ya rubuta ya sa mishi zadu al-sa'i wato guzirin mai azumi ina fatan fahimta a cikin wannan littafin ya bude wani babi mai zaman kanta a inda ya sa mishi wato bayani game da ahkamu zakatul fitr hukunce hukunce na ainihin wato zakkar kono to shine zamu karanta waɗannan bayanai dan ya kawo su ne a takaice kwarai da gaske kuma kusan duk abin da ake bukata insha Allah ya kawo gaba na farko yace sadaqatul fitr wannan zakka da ake fitarwa ma'ana zakkar fidda kai wasu na ce da shi zakkar fidda kai ko wasu na ce da shi zakkar kono bala yace farada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zakatal fitri umratan lis-sa'imi wa tu'matan lil-masakin manzo Allah tsira da amincin Allah ya yi bayanin farlancin wannan sadakan fiddakai a matsayin abin da yake wanke mai azumi wato mutum idan ya yi azumi sai kuma ya hada da fitar da wannan zakka to kamar ya wanke kanshi ne daga dillefukan shi jama'a babu shakka wannan zakka yana ɗaya daga cikin dalilan da ke sa azumin mutum ya ƙara samun shiga a wajen Allah kuma yana ƙara tsarkake mai azumi daga laifukan shi zama don haka kada mutane mu rinka yin safa-safa ko sakaci ko rashin ba da ko in kula game da wannan zakka lalle yana da matukar muhimmanci za mu zo mu ji kowa ya yi kokari ya fitar wa kanshi musamman kana da wadatar haka kana ainihin wato saurayi ne a'a magidanci kake a'a mata aure ce a'a yaro ne wanda yake aiki a ƙarƙashin wani mai gidan shi in har kana da hali to ka fitarwa kanka da kanka amma an gane wannan da ke ko domin ai kai ne ka azumci wannan watan ko ba wani ya maka ba kuma kai kake son ka samu tsarki daga laifuffukan da ka aikata to kar ka jira cewa ai tunda mahaifinka bai fitar maka ba shikenan kai ma ba za ka fitar ba ina fatan an gane sannan ya zama matallin masaki ya zama dalili da masakai wato miskinai waɗanda ba su da wadata ba su da hali waɗanda suke daga cikin wato wanda suka cancanta za mu zo mu ci suwa ne suka cancanta to su ake ɗaukan wannan abinci a basu da haka mala yace fa tajibu ala kulli muslimi sama aw lam yasu kun ji matsayin duk wani musulmi jama'a ya yi azumi ko bai yi azumi ba wannan zakar wajibi ne akan shi da shi kenan abun ba ma kan wanda ya azumi bane kawai dalili kenan da yasa aka ce magidanci wanda yake da ƴaƴa ƙanana da ba sa azumi to sai ya fitar musu da shi kenan an kai matuƙa akan cewa kai ba wai ƴaƴa ƙanana ba ko da ciki ne aka tsammaci mace tana da shi kuma an fara sa ran yau ko gobe ma'ana tsohon ciki a fitarwa da wannan cikin na fata an gane wasu kuma suka ce a'a sai dai ɗan da aka haife shi ko da ko a safiyar za a tafi sallar idi aka haifi wannan ɗan shi ma sai an fitar mishi da shi kaga wannan yake nuna muhimmancin fitar da wannan zakar ko dan babu wanda aka yi istisna'i shi a ciki ba wanda aka tokace cewa ban da shi jama an gane sannan sai mala yake cewa idza kana indahu ma yazidu ala qutihi wa quti iyalihi wa hajatihi yawm al-eid to wane ne wanda ya wajaba ya fitar da wannan zakar sai malam ya ce shi ne duk wanda yake da abin da ya tsare abin da zai ci a ranar sallah an fahimta jama'a mana kana da wadatan abincin da za a yi hidiman sallah da shi a ranar sallah idan aka gama dafawa aka gama kowa ya gama hidima za a samu excess ragowa ko to in har za a samu ragowa akan abin da za ka yi hidiman sallah a cikin abin da kake da wadata to ya zama wajibi ka fitar da wannan abincin ko mun gane jama'a a ƙarƙashin wannan duk wanda ya san ya mallaki arzikin da zai iya samun abin da zai ci ranar sallah kuma wannan arzikin zai rabu to yanzu ba wai kayan sallah ne abin da yake farko ba wanda shine mu muke gogoriyo ko yanzu kowa na ne ya riga ya zaɓi telan da ya kai wa kaya amma riga an siya amma bai tattala abin da zai zaka kono ba ina fatan jama'a an gane zakar konan nan ya fi wannan kayan sallah muhimmanci wallahi dan haka ya kai magidanci da kake gogori a aidi shekara kana yi wa 'ya'yanka ɗinki don haka yanzu kana nan ka ƙwallafa komai rinzi sai ka je ka ciyo ko da bashi ne to gwanda ka je ka ciyo bashin zakar koro ka fitar wa yaran ka suna ina fatan an gane sannan za mu zo mu ji a nan gaba insha Allah wannan zakar kono malamai suka ce idan wato mutum yana tsoron kada wani matsala ya faru da shi kafin ranar sallah ko ana gobe sallah ko ya faru da abin da zai fitar yanzu a shiga sha haka azumi goma ko sha ɗaya ko sha biyu yana da wannan wadata an ce yana iya fitarwa musamman idan akwai wato a shugaba wanda yake da inda ake tara wannan zakar gona yana iya zuwa ya fitar ya miƙa wa shugaba cewa ni ga nawa na fitar to Allah ya kiyaye ko da wani abu ya faru nan gaba shikenan kaga ya riga ya fita ko mun gane wannan da kyau ko jama'a Allah ya sa mu dace mana yake cewa wahiya sa'un min qutil balad to menene gwargwadon abin da ake son mutum ya fitarwa kanshi shine sa'i guda an gane wannan da kyau ko na irin abin da ake ci a garin na hatsi kana mutum zai fitarwa da kanshi sa'i guda na kayan hatsi da ake amfani da shi a garin dan haka idan a garin kuna ta'amuli ne da masara to sai ainihin wato ka fitarwa kanka da sa'i guda na masara idan an fi ta'amuli da shinkafa ka fitarwa kanka da sa'i guda na shinkafa nan ma mutane suka yi wa kansu kwange sai ka ga mutum yana da wadatar ya fitar da shinkafa mai kyau mai lafiya amma sai ya ce ai tunda dai gari a menene masara kowa ke fitarwa ko shi ma sai ya tattali masara da ainihin wato dawa ko kuma gero da makamantansu ba lallai sai gero da masara ba har shinkafa har wake tunda suna daga cikin hatsi da ake amfani da shi a garurukan nan namu ko da haka kana iya fitar da shi sa'i guda ya wadata kuma aka ce sa'i guda baya wuce awon tiya ɗaya fa da muke amfani da shi kaga yanzu masara tiya ɗaya nawa ne ɗari biyu ka ci ko to yanzu akwai matashin da bai fi ƙarfin ɗari biyu ba yanzu a nan cikin tsakani da Allah Allah gawa tawala an fi ƙarfin ɗari biyu kai sai ka ba da dubu ɗaya ma misali ko to haka in aka ce to tiyan shinkafa nawa ne shi 700,800,1000 ina fata an gane nan akwai matashin da ba zai iya kai wa budurwa shi dubu ɗaya ba ilama in ya kai mata za ta jefe shi da shi ko don za ta ga cewa ya zai kawo mata dubu ɗaya to amma sai zakar kono da za ka yi wa kanka wai sai ka yi wa kanka hukunta wani na nan tun da yake bai taɓa fitarwa ba to ba mamaki a yi uzuri wani bai san cewa ya kamata ya fitarwa kan shi ba ko to daga yanzu gashi ka sani da haka ka tattali dubu ɗayanka mai lafiya ka je ka siya shinkafar ka tiya ɗaya sai ka zo ka ainihin wato ba wanda aka ce a ba za ka zo ka ji shi a ƙarshen karatu shi kenan jama'a iya abin da ake bukata kenan sannan kai magidanci kuma kaji abin da ake son ka bada kenan sa'i guda ina fata an gane na faɗi tiya ne domin nan mun saba awo da tiya kuma is equivalent to wannan sa'in ina fata an gane dan mutum nabi ne guda hudu za mu zo duk mu tattauna su insha Allah Allah ya sa mu dace to gashi ma da yake cewa wannan sa'i guda din nan an kiyasta shi a zamanance yana wato daukan awo wanda yake daidai da kilogram uku na awo to kaga 3 kilogram shine kaman 1 tiya din kenan irin tiyan da muke aunawa din Allah ya sa mu dace wa min jumlati ahkamiha mala yace to ga tattaruwan hukuncen hukuncen wannan zakka na daya la yajuzu ikhrajaha naqadan inda jumhuril fuqaha malaman fiqh suka ce baya halatta a fitar da wannan zakka wato gabanin lokacin shi shine ma'anar naqadan ina fata an gane to amma kamar yadda muka ce idan akwai bukatuwar hakan in an fitar din ba dalili manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan nada sa'i wanda zai rinka tattara wannan zakan tun farkon azumi a nan ne aka samu abu hurera ai qadiyyar nan ya faru da shi da wannan shedanin aljanin da ya zo ya rinka sata a store din da ake tattarawa kaga kafin ranar da za a fitar ne annabi ya sa abu hurera ya ta tattarawa da haka mutane suka yi ta badawa kaga duk wanda ya bada nashi kaga ya riga ya fita kenan an gane wannan da ke ko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah da ya kawo mishi kara cewa ya manzon Allah ana ko da yake bai ma kai kara ba ya dai ga abin da yake ajiya yana raguwa wata ran sai yace to zai tsaya ya gadi ya kama barawon da yake satan nan yana tsaye cikin dare ya hana kanshi bacci yace sai ga wani halitta ya taho wanda halittar nan kaman kura kaman dabba daidai iya tantance wani irin halitta bai yana tahowa ka sai ya rinka sauya yanayi can da ya ƙaruso wajen shi kawai sai ya zama wani tsoho abu huraira ya ce na tsaya na sa ido kaga sabon maza Allah wato mazaje inda kai ne a guje za ka fita Allah abu huraira ya ce ya jike ya tsaya ya ga me wannan abu zai aikata ya ce da ya zo ya ga ya zama wani tsoho tukun kawai sai ya zo kofar inda ake tara wannan kayan sai ya dafa bango kawai sai ya bace jama'a fahimta ko abu ya ce na tsaya da in ga ikon Allah can sai na ga kuma gashi ya bayyana da buhuna ya cika da kayan hatsi ya saba kenan zai tafi abu ya sai ce sai na yi sufa kan shi sai na matse shi wato ƙaryan ƙaryan shaidanci kake yi annabi ya ba mu ajiya ka zo ka sata sai sai ya rutsa shi wallahi ya aka yi sai tsoho ya kama kuka ba Allah ka taimake ni yunwa iyali ne gare ni ina fata an gane amma ka ga inda kai ne da shedan ya san kana jin tsoron aljani sai maka barazana kai ma ba za ka matsa kusa da shi ba amma ba wani dalilin jin tsoron aljani jama'a ba mun karanta kulhuhiyya ba a nan wajen ai aljani tsoron mutane suka yi ba da mutane suka mai da kansu ƙasa ba ina fatan jama'a an gane so ba wani abin da wani shedanin aljani zai iya maka ka nuna kai namiji ne kuma kai musulmi ne kana da qur'ani abu hurairah ya dantse shi yace sai na kai ka wajen manzo Allah yace a ka ga ya hakuri wallahi talauci ne da rashi da kaza sai kuma abu hurairah ya ji tausayin shi ya ga cewa to ai dama abincin saboda talakawa irin ku ake tarawa to tunda ga wani tsoho har saboda talauci ya rasa inda zai samu sai ma ya zo ya ɗiba wanda aka tara za a ba su mana ya gaggawa kenan to shikenan tafi da shi ya za a yi sahabbai masu tausayi kenan sai wannan tsoho ya gaba yana zuwa wajen manzon Allah kafin ya ba annabi labari sai annabi ya ce ma sana'a sahibukal bariha ya labarin abokinka jiya da daddare abu ya rata eh ya manzon Allah haka sai da muka yi yace ya manzon Allah eh kukan talauci yace iyali ya tara ba shi da abin da zai ci da su kaza kaza annabi yace ƙarya yake kuma sai ya sake dawo abu ya rata tabbitar tunda annabi yace sai ya dawo yace wallahi ina da yakinin sai ya dawo shagargari yace sai na kina biya gida kuma na ƙara tsayawa yace can kuwa sai ga wani ƙarin abu ya taho kaman bukka can ya juye ya zama kaman dabba can kuma sai ya ƙara zamowa irin wannan tsohon ya ƙara afkawa ya ɗibo yace yau kam sai da na damƙe shi nace ba zan kyale shi ba yau sai na kai shi wajen manzon Allah ya ƙara marere cewa bawan Allah kai ma kana fa da iyayen nan tsofaffi ka tausaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta jama'a masu sauraron karatun nan daga kasashen waje sai maku hakuri a Najeriya muke